بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الثبات والقرار والدين أما بعد ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatar su a wannan gari na kwalfa a kowane yammaci na wannan wata mai albarka yau muna tara ga watan ah, tara watan ramadan ta shekara ta 1447 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya daidai da 26 ga watan biyu na shekara ta 2026 miladiya wannan shine darasi na bakwai a cikin tafsirin suratul baqara kuma a jiya mun tsaya aya ta 247 ko a 246 za mu tashi 247 inda muke karanta kissa ta tsaruta da jaluta to shine sai Allah subhanahu wataala ce wa qala lahum nabiyyuhum ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم na ganin na mu tashi wa qala lahum nabiyyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا Mm.
قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بط- بسطة بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه ملكه.
من يشاء wallahu والله يؤتي ملكه ملكه.
ملكه من يشاء والله واسع عليم to shine sai Allah ya ce wa qala lahum nabiyuhum sai annabin sai ya ce musu shine ainihin shamuilu inna allaha lalle allah qad ba'atha lakum ya sanya gare ku taluta wato daluta alamun alami ne ibrani kadawu da ibnu ambari ibnu dirari sunansa kenan malikan ya maishe shi sarki gare ku shi a shugaban ku qalu sai sun kace anna yakunu lahul mulku alaina ta yaya za a ba shi mulki a kanmu wani hannu a haƙƙo bil mulki minhu alhalin muhin shi cancanta da wanga mulki li'annahu domin shi laisa min sibtil mamlaka baya cikin jinin sarauta auladu yahuda su ne ɗayan yahuza walan nubuwa ko baya cikin ɗayan annabta auladu lawi ɗayan lawi bal huwa min auladi bunyaminu wato yana cikin jikokin binyamin dan uwan annabi yusufa domin an ce shi yahuza to duk sarakuna ta karkashi ne sun kaito shi kulawi to duk annabawa ta karkashi ne sun kaito wannan ya da- ya dace da zance Allah da a cikin suratul maida da Allah ya ce ya bani isra'ila zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'ala fikum muluka Allah ya sanya annabawa da yawa da sarakuna a cikin kabilar ku ta bani isra'ila to mahi yawan annabawan nan sun hito ne wato ta zuri'ar lawi dan uwan annabi yusuf guda wanda yana da yan uwa guda goma sha daya su ko sarakuna sun hito ta kabilar ainihin yahuza wanda ana ce mai yahuda kuma nan ne yahuza yahudawa ke jingina kansu gare shi sun ka ce to ta yaya mulki zai kasance a gare alhalin ba shi cikin waɗanga guda biyu walam yu'ta sa'atan min almali ko ba a bashi wani abu na dukiya ba yasta'inu biha da zai neman taimako da dukiyar nan ala iqamatil mulki wurin tsayar da mulki ne qalan nabiyyu lahum sai annabin su yace musu shine shamwilu inna allaha to lalle allah istafahu ya zabe shi ai iftarahu bil mulki ya zaɓe shi da mulki wa huwa a'lamu bil masalihi minkum ya hi ku sanin abin da ya dace ta hanyar sanin maslahohi la atirada ala hukumihi kuma babu gitta ga hukuncin Allah ya fifita shi alaikum akan kuwa zadahu kuma ya kare shi basdatan wato si'atun yalwa min qaulika kamar zancinka da kake cewa basattu shay'a na yalwata wani abu idza kana majmu'an in yana haɗi wuri guda fa fatatahu ka bude shi sai a ce basattahu ka shin hida shi wato Allah ya shin hida ga kwakwalwar shi ainihin dalu tafil ilmi ga ilimi ya tamakkanu yana samun dama min ma'rifatil umuri na sanin al'amurra as-siyasiyyati na siyasa na shugabanci wa kana a'lamu bani isra'ila yawma idhin bit taurati a wannan lokaci babu wanda ya kai shi ilimi na at-taura cikin banu isra'ila kaf din su wal jismi hakanan Allah ya karfafe shi ta hanyar karfin jiki da juriya da jarunta li yakuna a'zama khataran domin ya zama yana da girman hadari fi qulubil fil qulubi a cikin zukatan makiya wa aqwa kuma shina da karfi ala muqawamatil adu akan huskanta abokan gaba wa kana atammuhum khalqan kuma shi daluta yahi su kammalalle halitta fil jamali ga kyawunai wal quwwati da ƙarfi wallahu shi ko Allah yu'ti shina bayar da mulkahu ga wanda ya so man yasha wanda ya so la atirada alai ba a gitta ma Allah ga lamari ne wallahu lalle Allah wasi'un mai ne ta rahama ta alimun masani ne biman huwa ahlul fadli ga waɗanda sun kahi balala sai Allah ya ce wa qala lahum nabiyuhum
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
وقال لهم نبيهم سي النبي سيتشي مسلم lokacin da sun kai shakku game da wanga zaɓe da an kai na ɗaluta lamma talabu minhu hujjatan lokacin da sun ka nemi hujja daga wurin annabin su ala annallaha cewa Allah istafa ɗaluta shine wanda ya zaɓi ɗaluta wa mallakahu alaihim kuma ya sanya shi sarki a kansu sai ya ce musu inna ayata mulkihi wato alama ga kasancewar ɗaluta shine sarki gare ku an ya tiya kuma tabutu shine akwati ta zo muku ai asunduku akwati wa kana fihi suwarul anbiya a cikin wannan akwati akwai hotunan annabawa anzalahu Allahu ala adam Allah ya saukar da wannan akwati da hotunan nan na annabawa ga annabi adam tuluhu tsawon wannan akwati salasatu azru'in wato zira'i uku fi ardin gafadi ne wa zira'aini sannan da ainihin zira'i biyu ga tsawo ne sun masara ila shi sannan wannan akwati ya zo zuwa ga annabi shi sun mabalaga ibrahima sannan ya zo ga annabi ibrahima summa Ismailu sannan annabi Ismaila summa Yaquba har zuwa ga annabi Yaquba haka dai akwatin ka ta tarasfa ya cira ta daga wanga annabi zuwa wanga annabi ila an wasala har ya iso ila Musa zuwa ga annabi Musa alaihi salamu tsira da aminci su tabbata gare shi summa tadawalahu anbiya'u bani Isra'ila sannan annabawan bani Isra'ila sun kai ta miƙeƙeniya da shi ila an akhadhathu al-amaliqa har lokacin da amalikawa sun haƙwace wannan akwati daga hannun bani isra'ila minhum da gare su lamma galabuhun lokacin da sun kaci rinjaye a kansu wa kanu sun kasance yastaftihuna bihi ala aduhim suna neman nasara da wannan akwati akan makiyansu wa yuqaddimunahu inda alqitali suna ainihin gabatar da shi a lokacin yaƙi wa yaskununa ilaihi suna samun natsuwa ga wannan akwati in sun roki Allah dalili ne kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce fihi sakinatun cikin wannan akwati akwai natsuwa tumani na tulli kulubikum ai natsuwa ga zukatanku min rabbikum daga wurin ubangijinku ai fihi ma taskununa ilaihi wa huwa at-tauratu wato ciki akwai abin da kuke natsuwa da shi wato shine at-taura ai lawhani minha alluna alluna guda biyu a cikin wannan akwati na at-taura wannan magana malaman tafsir da su ambace ta ka kenan ba shirka suke ba saboda ana roƙon Allah da Qur'ani ai to a taura littafi ne Allah magana ce ta Allah don haka don sun roki Allah dalilinsa bai zama shirka inda kama a ce waɗannan hotuna ɗaya na annaba a ciki ko wani abu ko sanda kamar za mu zo mu ji to wannan sai ya zama shirka an kire wani ba Allah ba amma an kire an roki Allah da Qur'ani to magana ta ta siffa ta ta shi ko siffa Allah ba halitta bace haka ana roƙon Allah da siffarsa wa kana Musa annabi Musa ya kasance idza qatala idan ya tafi wurin yaki qaddamuhu shina gabatar da wannan akwati fataskuna nufusuhum sai ainihin zukatansu su natsu bi tayaqqunin nasr ta hanyar tayaqquni wato tabbatar da cewa akwai nasara wa baqiyatun cikin wannan akwati akwai raguwa mimma taraka alu Musa cikin abinda annabi Musa da iyali ne sun kabari wa alu Haruna kuma iyalin annabi Haruna wa huwa radadul alwahi shine sauran allunan na at-taura wa asa Musa da kuma sanda annabi Musa wa thiyabihi da tuwahi ne wa na alahu da takalmi nai wa imamatu Haruna da rawanin annabi Haruna wa silwalihi da wanzo ne wando nai wa qafizun min al-manni alladhi kana yanzilu alaihim da kuma sauran darba wadda ka sauka gare su wannan darba da an kai sauka musu suna sha yadda muka karanto can baya to har da ita akwai sauran ragowar ta wannan dai duka abubuwa ne da malaman tafsiri sun ka faɗi wallahu ta'ala alam amma dai Allah ya ce fihi baqiya akwai wasu abubuwa daga cikin abubuwan da annabi Musa ya bari Qur'ani bai faɗi ko mina na da mina na ba haka wannan tabbatar da shi sai dai a ce Allahu alam ba a karyata ba a gaskata domin idan Qur'ani bai ambaci abu ya nuna ko ba ambace shi ba shi an mahallin shahid ba abinda dai Allah ka so ya tabbatar mana cewa dai Allah ya zama musu daluta a matsayin shugaba sai ba su yadda ba sun ka nemi a kawo musu wata hujja to sai annabi sun nuna cewa akwai wata akwatina nan wadda tun lokacin annabi Musa take kuma ga abokan gaba sun dauke ta to za a sa mala'iku su dauko ta da can suna gani za ta sauka gaba gare su kuma ciki akwai wasu abubuwa da annabi Musa ya bari mina na da mina na Qur'ani bai faɗi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi ba amma malaman tafsiri suna ijtihadi su ce abu kaza na abu kaza na yana iya zama gaskiya yana iya zama ba gaskiya ba wallahu ta'ala alam wa alihima iyalansu abna'ihima su ne ƴaƴansu aw anfusihima ko aw anfusihima ko kuma kawunan su aw anbiya bani isra'ila ko ko dai wato ainihin annabawan bani isra'ila tahmiluhul mala'ikatu mala'ikuna dauke da wannan akwati halun min fa'ilin ya'tikum wato hala kaunihi tahmiluhul mala'ikatu inna fi dhalika lalle a cikin wannan la'ayatan lakum akwai aya gare ku ala mulkihi akan kasancewa dalu ta sarki akan ku in kuntum mu'minina in kun kasance mu'minai fahamalatu min ardil amaliqa aw min as-sama'i sai ko mala'iku sun ka dauko wannan akwati daga kasashen nan na amaliqawa wato makiya musulunci aw min as-sama'i ko kuma daga sama ala qawli annahu rufi'a ba'da Musa ila as-sama'i in mun dauke zancin malaman da sun kace an dauke wannan akwati bayan annabi Musa ya mutu an tahi da wannan akwati zuwa sama lima aksarul lamma aksarul ma'asi lokacin da sun kai waita sabo a ban kasa sai Allah ya dauke wannan akwati fa aqbalatil mala'ikatu sai ko mala'iku sun ka huskanto da wannan akwati bainas sama'i wal ardi tsakanin sama da kasa wa banu isra'ila yanzuruna alhalin bani isra'ila suna kallo ila an wada'atu inda daluta sai da sun ka aje wannan akwati daidai da daluta fa aqaru bi mulkihi to nan take sai sun ka tabbatar da mulkin sa sun ka ce sun yadda yanzu kan Allah ya aiko shi wata sara'u sun kai gaugawa ilal jihadi zuwa jihadi faktaru min shababihim saba'ina alfan sun ka zaɓi matasa dubu saba'in a cikin samarin su domin su tafi wanga yaƙi wanda sun ka nemi a naɗa musu ɗalu da zan shugaba a kai na yi duka sun ka yadda sun ka zaɓi mutum dubu saba'in sojoji jarumai waɗanda suna sun fuskanci jaru da jama'a dai Allahu akbar to shine Allah ya ce falan ma fasala
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهار بنهر بنهار بنهر بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة قصيرة غلبت فئة fi'atan فئة قصيرة بإذن الله
kasiratan kalaba fi'atan kasiratan
قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة قصيرة بإذن الله Mm.
والله مع الصابرين masha Allah kun san qur'ani bai wuce ba malam Jafar yana da wahala su kuma tafsir bai wa malam Sa'idu gyara ba amma yanzu ha malam Sa'idu ya goge yana ne yana ja manyan malama har karatu shi ke dole sai an yi wannan yau da gobe sai kaga ka ka wuce wurin ko Ahmad Suleiman in ka sa tafsirin sa akwai wanda suka da malam Jafar gyara ne gyare gyare da yawa amma bai hana ya wuce wurin ko ba karamin ci gaba na ba sosai ga mutum Allah ya sa mu dace na'am falamma fasala talut ai falamma kharaja lokacin da talut ya hita bil junudi da ainihin runduna min baitul maqdis daga baitul maqdis wa majmu'ihim adadin yawan su samanuna alfan mutun dubu tabanin kaga ta an ce mutun 70 dubu 70 kenan an samu dattawa kila dubu goma sun kabe su sun kazan dubu sa- dubu 80 kamar da shi Abdullahi ya ce wa kana waqtu harrin shadidin lokacin nan lokacin zahi ne mai tsanani wasalaku mafawiza suka shiga hanyoyi daban-daban fa adishu har sun gaji kishirwa fasalullah alma'a sai sun ka roki Allah shi ba su ruwa su sha qala lahum talut ala lisanin nabi alladhi ma'ahu sai talut yace ta hanyar harshen annabin nan da attare su shine shamilu inna allaha lalle allah mubtalikum ay muftabirukum allah zai jarabce ku bi naharin da wata korama ta ruwa mai sanyi li yadhharal muti'a minkum wal asi domin allah shi bayyanar da mai jin magana cikin ku da wanda ba shi jin magana a gano wani na zai da'a ga daluta an tafi wurin yaki don tunna a gwada ku a gani faman ata'a fi tarkil ma'i fa huwa yuti'u fi ghairihi duk wanda ya da'a ga barin shan ruwan nan masu sanyi to shi na iya da'a in an zo wurin yaki wa man galabatu shahawatuhu fil ma'i dukku wanda shawa ce ta rinjaye shi ga sha'anin ruwa ya sha mahusanyi wa asal amr ya saba ma umuni fa huwa bil isyani fi baqi shada'id ahara to ya ha cancanta shi saba ma Allah ya an zo rin yaki din da tunnan ga ruwa an ce ka a sha to ruwan da ya sha su ya nuna kore yaki an ka zo an ka ce yayi abu kaza bai yi wa huwa bainal urdin wato ayyuwan yaki ne tsakanin ƙasar urdun bainahuma azzaye wa shaddin nun wa falastina tsakanin urdun da falastina jordan kenan da yanzu kilahuma min kauri shami dukkanin su na cikin ƙasar sham Allah ya ce faman shariba min duk wanda ya sha min ma'ihi daga ruwan wannan teku da za a jarabta ko da shi falaysa minni to bashi tare da ni ne dalut ai min atabai bashi cikin mabiyana wa man lam yata'amhu duk wanda bai dandana waɗannan ruwa ba yanzu ku ya dandana su fa innahu minni to shi kan shina tare da ni wa abbara bi da'ami to missa ya ce mallam ya da'am bai ce mallam ya sharab huwa Allahu akbar shehu abdullahi ya ce mubalagatun kaiwa na matuƙa fi saddi zara'i wato don toshe kafa ba ma sha ba ɗanɗana ma kakkai la ilaha illallah ɗanɗana ma ka kusan ɗanɗana da sauƙi don yanzu malamai sun ce in mace ta miya yanzu ga azumin ga da maricin ga ta gama miyarta tana iya ɗanɗana da jiya shin ta yi zaƙi ko ba ta yi ba ta cika gishiri ko ba ta cika ba kaga ko mace da sha don ɗanɗana ta ɗan ɗanɗana da harshe sai ta furza suwa ta ta kurkur bakin ta da ake gaba da an sami yawwa eh gaba da an sa eh kwarai ku ba ta sai ya zama kojewa eh li'anna adana zauqi yadkhulu yadkhulu fihi fi khilafi law an law qala mawan- wa man lam yashrab minhu domin an ci dandana to ya hito ga ca bisa ga a ce ka a sharo da a ce ai to ba sha ne dan lasa da ni dan haɗi sun masna min qawlihi faman shariba minhu daga nan sai Allah ya togace ya ce to illa man iktarafa gurfatan sai wanda ya kafata guda biyadihi da hannu ne bil fatahi an karanta garfatan linafi'in ga qira'a imamu nafi'u wa ibn kasirin da ibnu kasirin wa abi amrin da ibnu amrin wa bid dammi an karanta gurfatan da ibnu amirin wal kufiyyin da imamul kisa'i su sun karanta illa man iktarafa gurfatan amma su ibnu na- eh, nafi'u da ibnu kasirin sun karanta garfatan don haka sai gaji wani ya ce illa man iktarafa garfatan biyadihi kakkace yayi gudu ita ma ta da wurin Allah ta hanyar Jibril zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyadihi da hannu ne ai wato da tahinai fatta babi ha sai isa da wannan kan wata guda walam yazid alaiha bai kara ba akan kan watan nan guda fa innahu wato a lokacin ah, wato an halatta mai haka qala ibn al-arabi fil ahkami من قوله من لم يطعمه أن الماء طعام فيجزي فيه الربا وهو الصحيح من المذهب wasu malamai sun ce waɗannan ruwa matsayin abinci suke wato mu'jiza ta Allah yadda musu in ka sha waɗannan ruwa to zaka ji kamar ka koshi don haka ba a son a cika su da yawa duk inda za a aiki ba a son a ci abinci da yawa don an ci kuma kasala za ta shiga shi yasa in kana son ka samu tarawih kakka maƙe cikin ka maƙe ka sha kudu ka sha wura ka ci kosai ka ci kaza kuma ka ce wai tarawih za ka yi kana fara aka raka yi fara hamma ha sai ka dai ka gwaji dan sha aka yi gwargwaro mata ya sara ba sai an ci shinkafa ba to a gyara fashari bu minhu wato sai sun ka sha lamma wa la- lima wa fawhu bi kasra illa qalilan minhu sai fa ‘yan kaɗan daga cikinsu min cikin su ɗaya ba su sha ba amma suna tawa sun kai waƙi da can magana ta ɗazu da yake musu Allah ba ya ce ku sha da yawa faktasaru ‘yan kaɗan daga cikinsu sun ka taƙaita alal garfati wato ainihin da kan fatan nan guda ruwaya an rawaito an na haka fatuhum li shurbihim wato shan nan guda da sun kai su waɗanda na ji magana ta ishe su suna sha sun gamsu Allah akbar Mm. wadawa bahum da dabbobin su kware ku wa kanu salasu mi'atun wa salasu da ashara rajulan sun kasance ko su mutum 313 kaga cikin mutum 80 la ilaha illallah gaba ɗaya mutum 70 eh 70 da 9000 da 700 da 600 da nawa da 60 ko da wani abu duk sun sha mutum 313 ba su sha ba su dai sun ka tsaya tahi guda sun kaɗi ba Kuka yi imani da e magana ga ta ɗaluta idda ta ahali badarin adadin mutanen badaru waɗannan da an ka yaƙin badar da su da annabi sallallahu alaihi wasallama to irin adadin su yasa wani sahabi kawai zuwa cikin ibnu kasir ya ce mun kasance muna cewa adadin mu waɗannan yaƙin badar to adadin waɗannan da na ji magana ɗaluta shi yasa wani dan uwana kuma sauyina na don Allah project din da an gaba shi bana an ka ce ina islamic studies malam mubarak shehu hafizahullah jirga kuma rijau an ba shi project topic din shine leadership in suratul baqara in ina tunawa zai je bincike akan shugabanci da administration ya suratul baqara shekara ke ga na ce a to ai ka ya dauko ni wasu ba sai so dan gani na ce ai suna muka tafsiri gaje ka kara ya ce a to lalle zai je koyi following saboda me duka waɗanda ba su ne su aka son yi bincike a kansu eh al'imara ke nan fi suratul baqara ba ayoyin da suka magana akan shugabanci tun daga inni ja'ilun fil ardi khalifa ayoyin suna cike irin wannan Allah ya taimake shi da ruwa ki dai na faktasaru wato ainihin iddata ahli badarin adadin mutanen badar ruya an rawaito annal qauma sharibu min al-gharfati ala qadri yaqinihim wato sun sha ainihin gwargwaron kan watannan guda bisa ga yaqinin su wa ba'dil mu'minina wasu daga cikin mu'minai saboda yaqinin su da imanin su lam yashrab shay'an basu sha komi ba Allahu akbar kaga su wasu ko sha basu yi ba saboda su- Allah ya ce kakku sha faman shariba minhu falaysa su sun dauki istisna'in garan gwamina to su ba sun dauke shi kawai dai an abin gana saboda cikan imani wa anna man shariba fawqa al-garfati shi ko wanda ya sha sama da kan wata guda lam yaro bai koshi ba balishtar da bihil atsashi kishirwa ta yi karuwa ta yi fasaru ya shirbu na shirbal himi sai sun ka ta kwamfada kwamfada ta mai jin yunwa wama niktafa biha duk wanda ainihin ya takaito ga kan wata guda hasurat haluhu sai hali ne kyautata waman tarakaha in yana daidai da nawa ina ga shahi ɗari daidai amma muna ƙasa sosai Ah. wa fil jawahirul hisani ya zo a cikin tafsirin jawahirul hisani Ah, yake cewa man iktafa bi hadu wanda ya isu da kan watan nan guda hasuna haluhu hali ne ya kyautata wa man tarakaha asalan duk wanda ma ya kishan ruwan nan gaba ɗaya ko kan wata guda bai sha ba kana ajla da wa ahsana halan mimman akhadha wato fata ta ta hikyawu bisa ga wanda ya sha ruwan koda kaɗan ne وفي الجواهر الإنسان ولقد أحسن من شبه الدنيا بنهر طالوت wato malamin ya ce duk wanda ya kwatanta duniya da koraman nan ta tsaluta to ya kyauta ta zance domin kofa mani tarafa min ha biye da zuhuri wa aqbala alama ya ani duk wanda ya kanwaci duniya kan wata guda irin yadda mutanen nan na tsaluta sun ga kanwace ruwan nan sun kasha wato ainihin wa aqbala ya fuskanci alama ya anihi abinda ka amfani ne min amri akhirati na al'amarin lahirati na jatu ya tsira wa man akabba alaiha duk wanda ya rubuta ga duniya saddat wa an ta'ahhu bil akhirati hi za ta kange shi daga tattalin lahirati wa qalla salamatuhu kuma kubuta ce za ta karanta illa an yatararakahu Allah sai dai in Allah ya taimake shi Allahu akbar wa kaga yadda malamai sun kwatanta wannan wato misalin duniya ga mutane kamar mutanen ɗaluta na guda uku kaga kashi na farko sun ka kwakwaɗa ruwa yadda suka so kuma Allah ce kasa sha ruwan nan kashi na biyu sun ka ɗiba tahi guda sun ka sha kashi na uku sun ka ce ba su ko sha don da Allah ce ka a sha ko rangwamin gada an ka ce a sha su sun yahi to haka duniya take wani ya wani ina ka hito bida kuɗi ina za kana bida kuɗi babu ajanda addini cikin lamari ne shi bai san wani abu a tattauna lamarin addini ba ko a yi wani abu don addini a'a in kaga ya kwanta ya gaji da wani aiki yake na bidan kuɗi kuma tun da sahi can zaina babu tsari ko sallah bai tsashi to wanga shi ya misalin jama'an nan na farko da na sharon su sun kawo shi sai na biyu shi ko wanda mi yana ta yana bidan duniya gwargwaro kuma yana bidan lahira duka ya haɗa biyu sai na uku wanda shi ko kila yabba duniya kashe guda sai ya nemi yabba lahira kashe biyu don ita duniya ba a so ita ku kaiwa ci da ita duka shi ga kuskure na haka irin waɗannan da ke na kishin ruwa gaba ɗaya Allah ce wala tansa nasibaka min ad-dunya kakka mance da rabonka na duniya don ƙarya ta baka iya wadatuwa daga duniya ko ka ce gaba ɗaya kai zuhuru gare ka baka iya duk dole kana buƙatar abubuwan rayuwa to kuma cikin duniya suke ba da sama za a jihu masu ba dole sai ka bi ɗaya abin da ka ci ka sa ka biya buƙatar ka ta yau da kullum don ba haka nan ba kuma sai ka faɗa maula in ba a da'awa sai da dawa in babu dawa sai a fada dawa in an je dawa ba za a dawo ba haka shugaba balalowaci ba a da'awa sai da dawa in babu dawa sai a fada dawa in an je dawa to ba za a dawo ba falan ma jawaza kuma shi falan ma jawaza ina ne cikin ayat ne ko ba gani falan ma jawazahu lokacin da ainihin ya tsallake shi huwa shi ji dalut wallazina ma'ahu da waɗanda a tare da shi amanu ma'ahu da sun kai imani tare da shi wa humul ladina sune waɗanda tasaru sun ka takaita alal gurfati akan kan watan nan guda ta ruwa qalu sai sun ka ce ay alladina sharibu waɗannan da na sharo wannan sun ka koshi la taqata lana al-yawma bi jalut yau kan ina mu ina jaluta jabbarun min al'amalika wato mugun sarki daga ƙabilar amalikawa wahum auladu amliku ibn adin su ne ainihin zuri'an nan ta amliku ibn adin wa junudihi da jama'a ta yi likasaratihim saboda yawan su wa kuwatihin da ƙarfinsu fajannabu wa lam yujawizun nahara dun take sai sun kace ba su ko iya tsallake koraman nan ba saboda sun koshi sun gaji qallazina yadhunnuna ayyuqinuna waɗannan da adda yaqinin cewa annahum mulaqullahi cewa su lalle sai su haɗu da Allah maɗaukakin sarki bilba'asa ta hanyar tashin alkiyama wa humul ladina sune waɗanda jawazu sun ka tsallake tekun nan aw bi shahadati ko ko ainihin sun ka shaida ai wa zannu anfusahum alaiha sun ka tabbatar da rayuwarsu akan ta sai sun ka ce kan wato ainihin nawa nawa ne khabariyatun bi ma'ana kasiran ai zai yawa aw istifhamiyatan ko ko zan istifhamiya kam sai ta zan to nawa nawa ko ko da yawa in ka ce da yawa to khabariya kenan in ka ce istifhamiya to nawa nawa ne duka dai ma'anar shi labari ne wa kam a halakana nawa mun ka halakar ko ko ai da yawa mun ka halakar duka ana fassarawa min fi'atin wato ai jama'atin wato Allah kamar Allah ya ce da yawa da yawa daga cikin ainihin jama'a qalilatin yan kadan galabat sarrin jaye fi'atan wato jama'a kasiratan masu yawa amma bi iznillahi da iznin Allah bi iradatihi da irada Allah wa taysirihi da sauƙaƙe wasa wa min mabaniyatun aw mazida min anan mabaniya ce ginan naci ko ku an mazida ce duk da malamai sun ce babu ziyara cikin Qur'ani wal fi'atu al firqatu minan nasi an ga ce al fi'atu wato wasu jama'a daga cikin mutane min an cira tu lafazin fi'atun daga fa'auta fa'awata ra'asahu ai idza shaqqaqatahu in ka keta kan mutun kan raba shi biyu sai a ce fa'auta ra'asahu to daga nan ka ɗauko fi'atun wani yanki aw min fa'a fa waznuha fi'atun aw filatun wato wazaninta ko ka ce fi'atun ko filatun wallahu ma'as sabirin Allah na tare da masu hankuri bin nasara ta hanyar hanku wato nasara gare su wal isabati da samun lada gare su sai Allah ya ci mi a gaba
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
Allah subhanahu wataala ya ce walamma barazu li jaluta lokacin da sun ka bayyana sun kai hito na hito da jalut wajunudihi da runduna ta ai zaharu liqitalihim wa tasaffu wato lokacin da sun ka bayyana liqitalihim domin yaki da su wa tasaffu sun kai sahu sahu qalu sai sun ka ce rabbana ya ubangijin mu a farik ai usbub zubu alaina gare mu sabran hankuri wa sabbik ka tabbatar da aqdamana doga dogan mu bi taqwiyati qulubina alal jihadi ta hanyar ƙarfafar da zukatanmu akan jihadi wansurna ka taimake mu alal qaumil kafirin akan mutane kafirai wa hadhal iltija'u ila Allah bidduai wannan komawa ne zuwa ga Allah ta hanyar addu'a wa fihi tartibun baligun a cikin wannan akwai jerin ta zance wanda adda fasaha an sa'alu awwalan harkun lamari sun roki Allah ifragas sabr zubu musu hankuri fi qulubihim a cikin zukatansu alladhi wanda shine huwa malakul amri shine ainihin mamallakin duk wani al'amari don sai sun yi hankuri sannan za su samu nasara thumma thabatul qaumi sannan sun kanuni a tabbatar da dogadogon su fi madahidil harbi a cikin runcin yaki al musabbib min wanda ke sababar da ainihin rashin hankuri summa nasaru sannan sun ka roki Allah an nasru nasara alal adui akan makiya al murattabu alaihima wanda ainihin dukkanin sun ka dogara akan ta da hankulin da dogewar duk sun dogara akan samun nasara galiban bisa ga galibin magana waliza atabil fa'i saboda haka ainihin sun ka zo da fa'o cikin addu'arsu sun ka ce mi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin to shi yasa sai Allah ya zo da fa'on sai ya ce faqala sai ce mi lokaci karanta ta wata na shiga
فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ممن يشاء hmm?
وعلمه ممن يشاء مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين Allah akbar to shine sai Allah subhanahu wataala ya ce kun ganin shi Abdullahi ya ce wali za a tabil fa'i saboda haka Allah ya ce fa hazamuhu don addu'a ga ta kai addu'a an gane don ta kai sun yi addu'a kusan kashi uku to shine sai ya ce fa hazamuhum sai sun katarwatsa su bi iznillahi da iznin Allah don da sun yi addu'a bi iradatihi da iradar Allah wa qatala Dawudu Jaluta wa qatala Dawudu sai ko annabi Dawudu ya kashe Jaluta to me ka- na a farko inda an ka ambaci annabi Dawuda tun farkon Qur'ani an gane ko saboda hikima ta Allah don ana so a bayyana shi nan na fara samun daukaka wato an ce yana dan shekaru za mu zo mu je yana karamin yaro za ana yaki sai ya bi su don haka an ka zo sojojin musulmi na ta kashe kahirai to shi sai samu sa a kashe kwamandan na kahirai gaba ɗaya kaga dole suna ne shaito jama'a kashe daluta a ce yaron can dawuda turan takin daluta ya mai sarauta ya mai sarauta zuwa gaba daluta na rasuwa an kace shi a sarki gaba ɗaya to kaji inda ya fara samu asali su sulemanu na gada wa kana fi askari daluta min abna'i isha wato shi dawuda ya kasance yana cikin sojojin daluta daga cikin ɗayan annabi isha wato ishu wahum sab'atun su bakwai ne wa dawuda sagiruhum dawuda shi a karamin dan danai fa auhallahu ila nabihim sai Allah ya wahayi zuwa ga annabin su anna dawuda cewa annabi dawuda huwa alladhi yaqtulu jaluta shine wanda zai kashe jaluta fa talabahu min abihi sai ya tahi inda babani ya nemi arunai faja'a sai ya zo da shi wa kalmar rafi tariqihi bi salasati ahjarin annabi dawud ya wuce inda wasu duwatsu guda uku yan kanana wada'ahu kullu wahidin minhunna sai kowane duci daga cikin su ya nemi annabi dawuda an ya hamilahu ya dauke shi tun ina karami ban manta da kadin tafsirin usid at-tahir wurin ga ya ambaci irin wada'awa kissa sosai wallahi ne yana da iko kafin yana da yana da iko wallahi na tashi saboda gaba ɗaya da ya ka Allah Allah za mu dace Allah shi wuri ba wallahi Allah shi wadata ka mallan Umar ne wallahi Allah shi wadata ka Allahumma ghanik Allahumma ghanik eh Allahu akbar ai shi ai da kunce abin kun shiga ai shi mutane ba su gane ba. da ai ma wani addu'a kace abin to ka shiga kai ba Allah sa mu dace wasu ba su a sa su ci kulle musulmi sai su ai wasu tasu daban ko Allah za mu dace to duk Allah shi wadata ko gaba ɗaya da mu baki daya to yanzu ku za ku jiya wa ƙalar lahu sai ainihin sun kace mai innaka bina ta katulu jaluta to hamu ruwa sun gada ha gani da muna za ha kashe jaluta in ku ka wuce kafin ba ha kashe shi ko ku ga ba su bai barin su fa hamalaha sai dawud ya dauke su wa ba raza jaluta sai ainihin mubaraza da annabi da jaluta kahirin nan wa fi baydatihi 300 ratlin min alhadid alhalin ko ya kewaye kai ne da ainihin sarƙoƙi kusan 300 faqatalahu biha sai ku Dawud ya kashe su da wannan duwatsu kama qala ta'ala kama yadda Allah ta'ala ya ce wa qatala Dawud Jalut wa qatala Dawud Jalut sai annabi Dawud ya kashe Jalut fazawwajahu Talut bintahu sai ku Jalut ainihin fa- fazawwajahu Talut bintahu sai ku ainihin annabi da- eh, sarkin ga Talut ya aurar da Dawud da ta yi wa atahu ay Dawud Allahul mulk sai Allah ya ba annabi dawo da mulki fi bani Isra'ila cikin bani Isra'ila wato an ce yana kashi kamar da an mata muku sai dalu ta nada shi hakimci wani bangare na yanki ne ce lalle kana ai mulki eh dama Allah shi a haƙiƙa wanda kamar kamar da mun kai bayani shi musulmi na shi ai jagora ai kai ku to ai shi na annabi ga ayyana inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahu al-mulku alayhi baka biyo mu batun ji ba ka na shi yasa afsan kake a amsan kake ya matsala amsan tin daga kaida ba ba amsan ba shi tambaya to mu dai mu dai mu dai ai maka punishment wal hikimata da ainihin annabta ay annubuwata annabta ba da mautu shamuilu bayan wucewar annabi shamuilu wa taluta da daluta walam yajtami ali ahadin qablahu ba a taba samun wani mutum ba gashi sarki gashi annabi sai ga annabi dawuda wa huwa min sabtil mamlaka auladu yahuda ibn yaquba yana cikin jikokin an- wato yahuza dan uwan nan annabi yusufa wanda ainihin shine dan dan annabi yaquba wa allamahu Allah ya sanar da shi mimma ya sha abin da yaso ka sun'atud duru'i kamar saka ainihin sulke na yaki wa min taqud dairi da kuma furcin tsuntsaye sai Allah ya ce walaula daf'ullahi ba domin yadda Allah ke amfani da ainihin wasu mutane bai tunkuɗe wasu mutane bil maddi wato an karanta difa'u da qira'an nafi walaula difa'un lahin nas badalun wannan badali ne ai ba'dun minan nas wato kamar an ce walaula dab'ullahi nas ba'dahum bi ba'd ba don Allah na amfani da wasu musulmai ya kawar da kafirai ba da ƙasa ta ɓaci Allah na amfani da wasu mutane ya kawar da wasu mutane ana amfani da sojoji a kawar da 'yan ta'adda ko haka bane bi ba abin ai bai nasarar mumini ta hanyar taimakon muminai alal kufari akan kafirai wa kaffi fasadihim bihim da kuma kamin bannasu akan musulmi da fasadatil ardu da duniya ta baci bi galabatil mushrikina ta hanyar nijayan mushrikai wa takribil masajidi da ruguje masallatai walakin Allah sai dai Allah zu fadalin ma'abucin falala ne alal alamin ga talikai fadafa a ba'adahun bi ba'adin sai tunkuɗe wasashi akan wasashi wa ma min qaryatin wala baldatin illa yuqaddiru Allahu fiha man yudafi man yarfa'u Allahu bihi anhu babu wani gari ko alƙarya face Allah ya sanya wani daga tunkuɗe ainihin sharri ga mutane sai Allah ya ce tilka ayatul lahi lokaci ya ko kuna da ne mu tsaya saboda alaka da ayat da bayanta kuma alhamdulillah al-ilmu inda Allah wala hawla wala quwwata illa billah